بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah ta'ala za mu ci gaba da tunatar da juna da muke a cikin babban kundi alkur'ani mai girma idan ba manta ba muna sura ta sha hudu surat ibrahim alaihi salam mu kuma darasi guda daya za mu shiga darasi na biyu inda wato aya ta goma kenan muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما الذي يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة الله مدوكاكين sarki yana bayani dangane da abin da ya gudana tsakanin kafirai da kuma manzanninsu da aka aiko musu in aka aiko musu na jayayya da suke da wa zalika anna umamahu hakan ya faru ne saboda al'ummomin su lamma wajahuhum bi shakki ja'uhum bihi min ibadatillahi wahdahu la sharika la yayin da suke fuskantar manzannin su da kokonto na cewa basu ma yadda cewa Allah ne ya aiko su ba kuma basu ma yadda da samuwar Allah ba to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wayannan ayoyi qalat rusuluhum afillahi shakun sai manzannin su suka ce shin a fi wujudillahi shakun cikin samuwar Allah ba akwai kokonto domin manzannin da Allah yake aikowa gaba ɗaya suna zuwa ne domin su nuna wa al'umma cewa ubangiji ki kaɗai ya cancanta abautawa amma maganar cewa akwai Allah su kansu kafiran sun yadda akwai sun yadda domin wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da kansu aka ce waye halitta sama da kansa sai Allah ne matsalar su kawai ɗaya ce shi ne bautar shi kaɗai ya cancanta a aiwa a'a su a gurin su je dai a raba shi sa Allah ya gaya mana dalilin aiko manzanni wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan rasulan an ya'budu Allah wa tanibu tagut kowanne manzo in Allah ya tashi aiko shi yana aiko shi ne zo ya faɗa musu cewa bauta wa Allah shi kadai a kiyaye tagut amma ba a zuwa a gaya musu cewa su yadda Allah ne ya sama Allah ne ya kasa shi ya halitta mutane wannan duk sun sani gaba daya shi sa ɗaya daga cikin tauhidi wannan tauhidi kai idan mutum ya zangi ba zai kusantar da shi daga shiga wuta ba domin abu jahil ya yadda da wannan tauhidin rububiyya walid bin mugira ya yadda ubayy bin khalaf ya yadda duk wayannan manyan kafiran sun yadda da wannan ba shi ne illar ba cewa la ilaha illallah shine illa a gurin su cewa ba wanda ya tantance abotawa sai shi Allah shi za su kai ta bada sharadai a baya cewa yau ya hota wa dole ku rihilu faridihilu suna ta fata annabi alaihi salatu wasallam ya sassauta ya bauta wa Allah sai yau gobe su bauta wa nasa yau ya bauta wa ko kuma da safe ya bauta wa nasu ko da yamma su bauta wa nasa haka kaga sun yadda da cewa da samuwar Allah amma bauta ce wace yadda ba shi za su kirkiri gumaka ɗari uku da sittin suka sa a jikin Ka'aba saboda haka duk wayannan dalilai ne da yake nuna cewa akwai Allah me matsala ɗaya kawai shine bautar waye kamauta waye kamauta ya kamata a bauta wa shine matsalar su shi sa Allah madaukakin sarki yake faɗa a suratul kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu kan je shi Allah yake lakum dinukum waliya din kowa ya addinin sa tunda ba za ku yadda ku bauta wa Allah shi kadai ba to duk ku rike kayan ku ku kyala annabi alaihi salatu wasalam ya bauta wa Allah shi kadai to shine yake cewa wato abillahi shakun cikin samuwar Allah akwai ku kwanto ai ba ku kwanto a anan domin shi ne wanda fadin samawati wanda ya kaji sammai wal ardi da kuma kasai gaba ɗayan su wata ayar yake bigairi amadin tarauna ba tare da kira ku da kuke gani ba Allah madaukakin sarki da zai gina sama da ƙasa ba wani injiniya ko kwantiti taziya da Allah ya gayyata babu wanda za ka yi gini yanzu kai kana buƙatar wayannan amma shi Allah madaukakin sarki bi kun fa kun ya halitta sammai cewa kawai a yi su ko kuma wato cikin kwanaki kidaddigabu waɗanda suke guda gida ba tare da gajiyawa wajen ya koya al'umma bin abubuwa a hankali saboda haka kaga Allah ne ya halitta su ba tare da wato gajiyawarsa ba ولم يعي بخلقهن كنا sai Allah yake da uku Allah yana kiran ku liyaghfira lakum dan ya gafarta muku malaman tafsiri ke cewa wannan liyaghfira lakum guda shida ta zuwa alqur'ani gaba daya to Allah kuma guda uku bangaren mu'minai uku kuma bangaren waɗanda ba mu'minai ba aljihun baya sai Allah yake min zunubikum dangane da zunubanku wa yu'akhirakum sannan jinkirta muku ila ajalin musamma zuwa wani lokaci wanda aka rubuta wa kowa shine ajalin musamman kowa da kwanakinsa ko ka sani ko baka sani ba kwanakinka kake ci kullum duk numfashin da ya fita to ya tafi ba zai dawo ba duk awar da ta tafi ta gaba tafiya ba za ta dawo ba shi za Allah wato magabata ce to yi kokari ka amfani ta ta hanya mai kyau to sai Allah ya ce kalu sai suka ce ina antum sun gaba da wannan kaga tun yadda da wannan hujja da annabi ya kafa mu sai suka ce ina antum ai ma antum ku ba komai bane illa basharu fate wato basharin waɗanda suke mutane mutane wai wannan shine abin rabbi mutane ne ku mithlu na kuma irin mu turiduna an tasudduna kawai kuna so ku toje mu ne ku hana mu amma ya abudu wato amma kana ya abudu aba'una ku hana mu bauta abubuwan da iyayen mu suke bautawa dinul aba'i wal ajdad kenan addinin iyaye da kakanni kuna so ku hana mu wannan ba tuna kaga nan kafin mu wuce ai Allah ya ba su wato dalilai da yawa a gurare da dama a cikin suratul kahf karje Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid kaga ga ya mutu cewa ni mutum ne irin ku amma bambanci na da ku ni ne min wahayi duk wanda yace ya ne min wahayi ba annabi ba kaga ya kafurta to yana da bambanci a gefe kowa duk da cewa kuma Allah ya goge a matsayin sa na mutum domin kada ma mu kafa hujja da cewa ai abubuwan da suke zuwa shi ba za mu iya ba shi za ba aiko mala'ika ba ba aiko aljani ba ba aiko wato wata halitta daban ba ya aiko mutum daban sannan dalili na biyu saboda kasancewar mutum ya fi kowane irin halitta daraja saboda haka shi mutum ne amma yana da bambanci da mutane bambancin sa shine Allah ne mai wahayi kuma shi muji tabani zababban zababban zababbu ne to sai Allah madaukakin sarki yake illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya abu kana ya abudu abauna kuna so kawai ku toje mu gabarin abubuwan da iyayen mu suke bautawa fa atuna to ku zo mana bi sultanin mubin da hujja mabayyaniya me hujjar da suke nufi shine mu'jiza ku kawo mu'jiza za mu ji amsar da annabawan za su bayar Allah ya ce qalat rusulum ke manzannin suka ce inna hanu ai ma na hanu mu ba komai bane face illa basharun face mutanen mithlukum waɗanda suke irin ku yadda za ku rage lafiya muna yi shine mujiliyar yadda kuke cewa abinci muna ci yadda za ku yi aure muna yi yadda za ku yi kaza duka wannan abubuwan ku bukata ta kama mutum ya shiga ban daki din mune mun yarda da wannan misaliyar da kuka faɗa amma ba walakin Allah ya munnu ala man yasha sai dai ku sani ko da ba ku so Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama mu kuma ya mana ku bai muku ba ko da a cikin mutane haka ne wani ya fi wani wani za ga ya fi wani wadata wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani karfi wani ya fi wani kaza duka wannan ya munnu alaman ya sha uke yana baiwa ga wanda ya ga dama min ibadi daga bayansa sai Allah ya ce wa ma kana lana annaba suka bada amsa suka ce bai dace a gare mu ba anna atiyakum bi sultani mu zo muku da wata hujja mu'jiza kenan illa bi idnillah an ba da izinin Allah ba wannan gaba tana da muhimmanci وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أنبا الله فا suka ce bai dace a gare mu mu zo muku da wani hujja ba mu'jiza mai gajiyarwa in ba da izinin Allah ba to anan idan ka tsaya ka nutsu kana tadabburi alqur'ani za ka gane cewa wato akwai mu'jiza akwai karama akwai istidraj mu'jiza ana tahaddi ne da bambancin ta da sauran tahaddi ana iya challenge a zuwa challenge annabin Allah akan da yake to za a yi kamar annabi salihu da aka yi challenge ne da sai ya sa taguwa ta fito ta dutse yace zai za ta fito idan ta fito za ku yi imani dai za mu in ba ku yi ba maka za ka ce zinya da kuma ya addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ta fito suka yi Allah ya halakar da su annabi alayhi salatu wassalam cewa idan ya sa wata ya tsage biyu za su yi imani annabi alayhi salatu wassalam ya addu'a wata ya tsage biyu suka ji da Allah ya ce iktara wata sa'atu wan shaqal qamar lalle alkiyama ta zo tunda wato kuka sa wata ya tsage to alkiyama ta matso kusa abin da ya sa yanzu ba za a halakar da zuwa zuwa da su annabi ya roƙa mana cewa kada halakar da ta al'umma kuma Allah ya ce ya yarda to zo da haka kaga annabawa daban-daban suke ta nema annabi Musa alaihi salam abubuwa ta da suka nema a gurin sa duk sai da musu ɗaya bayan ɗaya a yi wannan su karyata a ƙara yin wannan su karyata a sai da aka yi mu'ujizat guda tara to bambancin ta mu'ujiza shine ana iya tahaddi kuma Allah baya wa kowa sai annabi duk wanda ya zo ya amma mu'ujiza to ya yi da'awar annabta idan ya sake zai zama kafiri idan zama ya shiga layin su musai da matul kazzab da ire-iren su da su saja matar da take ta ma annabi ya ce ire-iren su to shi za a abu aka ce mu'jiza ce kawai ka sallama mu'jiza ka sallama sannan na biyu shine karama karama tana faruwa ga wato annabawan Allah suna raye bayan ma sun bar duniya amma bayan sun bar duniya a hannun bayin Allah kuma duk abin da wani bawan Allah zai yi bai ba annabi ba na karama yana ɗaya daga cikin nuna wato annabtar annabinsa sai dai bambancin karama da mu'jiza shine shine karama ba ma ya sanin kuma idan ta zo tawazu yake baya cika bai shine bambancin karama gaskiya idan ta zo to mutum kokari yake koye ta ba baya bari ya cika baki cewa ai mu masu kaza bambancin karama ce misali da annabi alaihi salatu wasallam ya bayar da ya bari da sahabbai wani sahabbai sun yi tafiya ruwan teku ya tsare su wanda yake jagoranci komanda yake ku zo mu wuce saboda ba hanya kafirai sun biyo su ta baya suka je suka wuce kamar sumunci ta kanta wannan karama dan ba annabawa bane karama ce wani daga cikin magabata ya tafi da'awa yana cikin tafiya ya je daji zai je wani kauye da'awa kawai sai jakin sai mutu a jaki yake sai sai ya ubangiji na daidai ina da wannan idan har yanzu wato kuma jikina ya yi rauni idan har jakin ne mutu ni ma maimakon in wa wasu da'awa ni ma sai dai abin dan na gajiya ya ubangiji ka rayar da jakin da ya kai ni iya cikin gari wani ya zo mutu sai Allah ya tafi jakin ya tafi yawo yana zuwa destination ɗinsa inda zai je sai zakin ya faɗi ya mutu sai tafi ya gaba aga wannan karaba ce kuma koyi ta suke ba ma ta so idan aka sani mutum wasu suka sani zai su gudu su bangare haka ya faru da uwaisul karni da maka karamarsa shine annabi alaihi salatu wasallam yace tabi'i ne in kuka haɗu da jiya muku addu'a shi karamarsa in dai ma addu'a Allah zai amsa wata rana da ya haɗu sai na umar ya ce ma addu'a ya ce a kan ne saboda annabi ya gaya mar sufarsa cewa yana da kora a ka in ka ganki ba raina shi za ka yi kaza kaza kaza suna addu'a wata rana annabi ya ce yace annabi ya ce kai mun addu'a yace zan ma addu'a amma da kai ba zan kuma yi wani bai ne masa ya gude bangaren kaga su buya suke yi idan karama ta zo koye ta aiki dole ne karama amma daga lokacin da wani abu zai zo wani ya rika tsafafa da shi ya rika cewa ai su ne masu kaza to ya zama karamba kuma ya zama istidraji misali mutum ya ce yanzu zai yi kaza kamar yadda malam mai minhajul muslim abubakar jabir al-jazairi da al-furqan bayna awliya illahi wa awliya shaytan da littafin bai haƙiƙi akan shi ma karamat duka kowanne za ka yana kawowa yana kawo ma bambance bambance na karama da istidraji wanda zai zo yake ni yanzu zan kaza ko yi ma haka yake yanzu zan nuna ba sa'aba yayi istidraji ne Allah shi dan ma zai iya yi istidraji ne wanda yake da karama ko yake yi ba kuma ya so a sani ko ya ce yake yi amma wanda zai zo da cikin ya ce zai kaza to wannan bambance bambancen su kenan mu'jiza karama istidraji kuma istidraji tana iya fadawa hannun hannun allima yana iya fadowa inda istidraji haka ma wani da aka ce ana ramma ne danni wata ran ya zo za a yi tukuri sai ya karba sai ya zina izu 30 wallahi ba gyara sai wani alaran ma kusa da ji sai ce sai dai mujiza yake ko mujiza ta sauka ba abin da zai faru wallahi da ya daula ji ga ya rika karatu wani abokin mu yace mana wallahi a gaban sa akai yace ne ya rika karatu sai da yi 28 wallahi ko mun fage waye idan sai da yi 28 ko an kaza an tsare bai yi mistake ba ko batan wata ne ba yana yin izu ishirin da takwas ya haka da lafi ya wurgar musu ya tashi ya tafi wannan iske da raji ne wallahi da azim kada wani ya ɗauka wai cewa wai tsawa ina iske da raji ne annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallah da mutane shi da Allah yake la tu alibi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana yau mutane sallah amma yana da ayat rikike da idan sai biyo ce ba alaran ma ubayyu anan ne yace ina na ya rasulullahi ce me yasa baka tuna mun ba to kaga tun da ya faru da annabi alaihi salatu wasallam da Allah ya ce wa sanuqriuka fala tansa kaga ba wanda yake zai zo ya cika baki ya ce kaza saboda haka kullum wanda yake da karama tawazu yake kankan da kai yake kuma idan aka gane ta ƙara koyi kansa yake amma duk wanda zai rika bugun kirji to sani ga jina annabawa cewa kai babu da ikon mu zo da ita illa bi idinillah sai da izinin Allah to wannan shine wanda Allah ya wa wata baiwa to ya zama mai tawadu ko da yake kuma wannan tawadu zai taimaka ma wajen ƙara ɗaukaka sai ga Allah yana ƙara ɗaga kullum da an zuwa ce kaza sai ka ce a kaza ji to ni daga cikin wato almajirai kullum ya je ya sami wato malamin san yace ana gafa da malamin zai da almajiri sai shi ran nan dai ɗalibin ya gaje ce Allah ga mata malam mu ma Allah ya sa mu zama alwajiran nan irin kaga dai shi ke rayu tunda kullum aka yi magana zai ce ya albaji to kullum ita karama koyi ta yake yanzu kamar ke Usman dan Bodi wani wani daga cikin sarakuna ya taba kafa masa sarku bai sani ba kawai kin fada mata bar ma akan rijiya wai in yazo ya zauna ya fada a nan zai ganci yana kan kujera aka jimbara shi bai sani ba dan bojo yana zuwa ya zauna aka gama yi ne tashi da to wannan duk ta ana kiran su karama amma da dan bojo ya san cewa rijiya ce wallahi ba zai zauna ba to wannan shi ne karama to shi sa idan mutum ya bibiyo shi a littattafan za ga ana bambancewa shi kenan zai ka zauna lafiya ko wanda zai zo kawai ya haka yanzu kawai ka ga ya yebo kuɗi ya ta watsa mutane a ce karama matsafi ne lamba ɗaya Allah to saboda haka wai na abubuwan su ya kamata ko da yaushe mu bambanci dan da yawa wasu ana samu suna samun iltibas sai a takuda musu abubuwan takuda musu Allah ya dakatar da mu to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana lana an na'tiyakum bi sultani mu kan mu annabawa bai dace a gare mu zo muku da wata hujja ba ko mu'jiza illa bi idinillah sai da izinin Allah walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi sai dai ku sani Allah yana baiwa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa sai Allah madaukakin sarki yace wa 'ala Allahi lalle ga ubangiji ne fa yatawakkalul mu'minun ya kamata mu'minai su dogara nan umarni ya kai ba ka dogaro ga Allah madaukakin sarki to ka zama mai dogaro ga Allah sai Allah ya ce ne وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون Allah maraukakin sarki ya ce wa malana to me ke gare mu in ji muminai Allah na tawakkala ala Allah da ba za mu dogara da Allah madaukakin sarki ba ai wa ma yamna'u la min tawakkul alayhi menene zai hana mu dogaro ga Allah wa qad hadana li wato li aqwami turuq al'ali ya ci yadda mu zuwa ga hanya mafi dacewa to shi ne Allah madaukakin wa awda'ana wa abyana wa abyanaha sannan kuma ya bude mana ita kamar rana lokacin azhar kuma ya bayyana mana ita wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah wala nasbiran da sannu za mu hakuri alama azaitu muna inji annabawa akan abubuwan da kuke cutar da mu akan min al-kalami sayyi na daga munanan kalmomi wala af'ali sahifa da ayyuka na wauta duk alaiwa annabawa idan ka dauko layin annabawa to ka tabbatar za a ma wannan in kuma ba za ka iya baka hakura abin da na gaya wani bawa Allah farfesa ne wata ran muna tattaunawa da shi to limami ne haka sannan kuma gaji dan boko ne amma limami ne kuma yana koyar da addini muna tattaunawa da shi sai yake ka irin wayannan babban malami ne sai ya aka maka Allah da ya kawo wani abu da wata ran kawai wato da aka tabe masa sai ya aka maka Allah sai yake cewa magana yake wallahi wani lokacin kamar sai ka ji kamar ka hakura bada abu sai ya aka maka Allah in ka hakura ma a wani hanyar ma da ka wuce ba ta Allah ba ma za a mujjuna ba gwara ma ka tsaya a hanyar Allah a mujjuna ba ka sallah da kake samu ya bu ma sauki sai giru da yake babban mutum ne amma mai san gaskiya gashi za mu iya cewa ya ma haife mu amma Allah yana jin kalmar yace haka ne kuma saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura in ma baka hakura a hanyar bin Allah wani ya cutar da kai ba to a hanyar banza ma wani zai iya cutar da kai shine wala nasbiranna ala ma azaitumuna da sanna za mu hakuri dangane da abubuwan da kuke cutar da mu na daga maganganu wa ala allahi ga ubangiji ne kuma bal yatawakkalin mutawakkilu masu dogaro suke dogara a sai wani ya ce to an yi tahdilul hasil masu dogaro suke dogara me ake nufi da wannan shine wannan tawakkalin na biyu ana nufin wato addawamu wal istimrar dama suna da tawakkalin amma su ƙara dora kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu aminu ko ya gode ku bare gaskiya da Allah ku yi imani a ku ƙara tabbatuwa akan imani shi ba ba su dogaro ga Allah to su ƙara dawwama akan dogaro ga Allah madaukakin sarki da sakin jiki da shi to shine wa ala Allah fa tawakkalin mutawakkilu sai Allah ya ce وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد الله يتي وقال الذين كفروا لرسلهم في كافرين suka ce wa manzanninsu la nuqul jannakum wallahi sai mun fitar da ku min abdina da kasanmu gori ya taso daga lokacin kaga hujja ta kare musu an kowa magana kuma gori cewa wallahi sai kun baggar idan ka kai mutum bango sai ga ya ka duka amma in magana ce ta baki ka faɗa a faɗa ai ba wani zancen tashi hankali a ta ce kaza ce ya ban yadda wato saboda ni saboda kaza da kaza da kaza amma idan ka ji mutum ya ce to wallahi tallahi ka kuma magana sai na fasa ma baki ko sai ne kaza to bai da hujja kamata ya bari a tattauna tattauna kuma ita take warware kowace irin matsala yawwa tattauna ka ce baka yadda da kaza ba me dalili saboda kaza da kaza da kaza kin hulantu ka ce 22 ni kuma na ce ko misali ko na ce 22 kai ka ce ko sai in ce ban yarda sai a ce me dalilin ka asali dai kowa ya zo zai goya wa mi me me me me ko baya ko domin sai aka sani kai da kake 22 kai ne ka zo da sabon al'amari kai bayani ya za a gani ko kuma 1 plus 1 is 11 ko kamar wata ɗaliba ta taɓa wata ɗaliba ta yi min tambaya ta ce malam me yasa idan 22 tu da tu sai a ce 22 tiri da tiri a ce 33 ko da ko a ce 44 me yasa wan da wan ba za a ce 1 ba wallahi ni kai rayu da yin juru na ce gaskiya kin zo da al'amari babba eh me yasa ba za a faɗi hadin ta hudu sai me yasa ba za a faɗi haka ba eh tunani ne ai kokolwa ce wannan sai ta za a yi to saboda haka kaga sai a tattauna amma daga nan na ga gula na tsutsula masa in kika kuma wannan tambayar to ta gane cewa kawai hayaniya ake sai a wayar mata da kai cewa ai saboda kaza da kaza da kaza da kaza to saboda haka tattauna ita take warware kowace irin matsala to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin tabi'ar kafirai domin haka ka ga annabi shu'aib a suratul araf mun biya a baya cewa la nuqri jannaka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina lalle wallahi sai mun kore ka kai shu'aib je kore saboda Allah ya baki fasahar magana ana cewa khatibul anbiya masanin hudu ba da annaba domin ya tashi ya fara magana ko ba ka san sai ka saurare shi suka ce to wallahi tallahi kaga da kai da wanda suka yi imani da kai wallahi za mu kore ku ka ku ƙara zuwa ku yi mana magana aka suka ga aka suka ga annabi lut shi ma a cikin suratul naml aka ji ala lutin min qaryati manyan gari suka je kun ga da lut da iyalansa da yan tawagarsa gaba ɗaya su kore su in ba haka ba wallahi sai sun ce aka suka ga wa annabi alaihi salatu wassalam a cikin suratul anfal da muka wuce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah Allah madaukakin sarki yace ka tuna lokacin da wanda suke kafirci suka tattauna suka zauna suka tattauna cewa wato da yusbi ka ko dai a daure ka au ya kasu duka ko kuma a sake ka kawai au yi kuri duka ko a kore ka Allah yace wa yamkuruna yamkuruna suna makirci ne Allah yana warware makircin da suke wallahu khairul makirin saboda kaga duk wanda hujja ta kare masa ne mu rigima to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gayawa ko annabawa ce kwantar musu da hankali cewa min abdina aw la ta'udun fi millatina to sharadi na biyu ko dai ku dawo kan tafiyar da muke bawo ha ilaihi rabbuhum sai Allah madaukakin sarki yayi wa annabawan wahayi na cewa la nuhli la nuhli kan zalimin ku yi hakuri za mu halakar da azzalimai haka Allah ya hakurkurtar da annabawa kamar yadda ya gaya musu a suratul safati ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون Allah ya ce hakika kalmomi na sun gabata ga bayin waɗanda suke manzanni innahum lahumul mansurun lalle za mu taimaka musu wa inna jundana lalle kuma rundunar mu lahumul galibun sune masu cin nasara su za su nasara kaga wannan akurkurtarwa ne da kuma alƙawari cewa abubuwan da wato suke akai suna kan gaskiya su dora kuma haka Allah madaukakin sarki ya gaya annabi Musa wa qala Musa li qaumi ta'inu billahi wasbiru inna al-arda lillahi yurituha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu liman lil muttaqina haka aka gaya annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa yayi hakuri lallai kasan nan Allah madaukakin sarki zai tabbatar da ita ga waɗanda suke masu tsoron Allah to Allah madaukakin sarki yake wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim da tanne zamu zaunar da ku a ban kasa bayan wayannan din su gama gigantakan zalika liman khafa maqami amma kan ne tabbata ga wanda yake jin tsoron tsayawa a gaba na shine maqami wa khafa wa'id sannan kuma sharadi na biyu yake tsoron tsayawa wato yake tsoron ukubata shine wanda yake tsoron wayannan abubuwan guda biyu to zai dace da nasara da haduwa da ubangiji talib alim Allah ya ce fa amma man daga wa asara alhayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa ko wala nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa abu da san zuciyarsa ranta fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ita ce makomarsa sannan Allah yake wa liman khafa maqama rabbih jannatan cikin suratul rahman duk wanda yake tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa lalle zai haɗu da aljanna wato aljannatu guda biyu dukkan su ta dadi dai Allah yake wastaftahu wastaftahu wa qad kullu jabbarin anid من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يا سلام ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ Allah madaukakin sarki yace wastaftahu akwai fasara guda biyu ta farko ana dangana ta zuwa ga annabawa wato alaihi musallam cewa wastaftahu sun yi addu'a shine istiftahi wannan sun yi addu'a addu'a da suka yi ko bakar addu'a akan masu mai wa khaba kullu jabbarin ani sai ya zanto duk wanda yake mai girman kai shine jabbar wato anid da kuma wato kin gaskiya anidun ya taɗi shine wa khaba kullu jabbarin anid wattabtahu fasara ta bangaren su kuma kafirai shine wattabtahu sai suka yi addu'a wata irin addu'a shine wata Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam wata fasara da muka yi fasara ce ta Mujahid da Ibn Abbas da Qatada amma fasara ta biyu ita ko fasara ce ta Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam da yake cewa ta bangaren kafirai ce suna sun yi addu'a ne cewa wastabtahu suna addu'a na cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika in har wannan abin da annabawa suka zo da shi gaskiya ne daga gare ka fa amdir alaina hijaratan min as-sama ka saukan mana da duwatsu daga sama irin addu'a da suka yi a can suratul anfal to shine wastabtahu din ka saukan mana da duwatsu daga sama awi tina bi azabil alim ko ka zo mana da azaba mai radadi mai zafi to shine wattafta hudin suna yin wannan bakar addu'a kuwa wa kaba kullu jabbarin ali ko wanda yake wato duk wanda yake jabbar me me me me me me to me me girman kai anidin kuma mai kin gaskiya sai ya tabi kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul kaf alqiyati jahannama kullu kabbarin ani manna'in lil khairi mu'tadin مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد cewa wanda za a sa a cikin wutar jahannama shine kullu kafari duk mai gudun kafi wanda ya kafirce wa Allah anidin kuma mai gujewa gaskiya mana'in lil khairi mai hana mutane su yi alkhairi mu'tadi dan ta'adda kuma muribin wanda yake kokonto akan samuwar Allah kamar ka tambaya waye sai Allah yake allazi ja'ala ma Allah ilahan akar shine wanda ya sanya wa Allah kishiya fa alqiyahu bil azabi shadid Allah yace ku je baki a cikin azaba wacce take wato mi radadi shine wa khaba kullu jabbarin ali sai Allah yace min wara'ihi jahannam wara wara malaman larabci suna cewa al alfazul abdad haka ce kiran kalmomi ne wanda suna iya daukan gaba baka ba da ma'ana kawai kallon sentence din zaka yi kaga da me zai iya fi dacewa yana ina wara yana nufin gaba kuma yana nufin baya kai wani lokacin ma yana nufin dama yana nufin hagu ita wara ita kadai saboda haka tana da ma'anoni guda hudu sai ka duba ka ga yaya yanayin sentence ya zo ko ya yanayin aya ya zo ko hadisi sannan ka fassara da Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wara'ahum malikun a gaba ko a baya a gaban su akwai wani sarki ya'khudhu kull safinatin ghasba wanda yake kwace duk wani jirgin ruwa da ya gani in dai ga jirgin ruwan mai kyau ne zai kwace kaga wara a nan yana nufin amam to anan ma da yazo min wara'ihi jahannam a gaban sa shi ma amam yake nufi a gaban sa akwai wutar jahannama bayan ya mutu yanzu wato wacce zai je ya hadu da ita wanda yake sakamakon saba Allah madaukakin sarki shine warisqa sannan kuma za a rika shayar da shi min ma'in daga wani ruwa sadidin na mugunya ruwan jambu sai ya tafasa ya tafasa sannan zai ta kuka yana so a bashi ruwa sai Allah madaukakin sarki ya ce to a bashi wannan ruwan jambo tafashe ki ruwan jambo shine ruwan da zai fito ruwan kurji ne amma hada da jini to shi za a ba wa ɗayan wuta tafashe ki sirkani ko to shi za a ba su to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce tajarrahu za su rika kokwada a tajarruwa shine kokwada amma malamin ka ce idan ka jance kwankwada ana magana akan abin da yake mai daɗi shi ne za a ce yana ta kwankwada ta to amma a nan ba to kwankwada ce amma mara daɗi ta wahala in kana so ka gane haka mutumin da aka hana jikin ruwan sanyi a hana jikin ruwan sanyi sai ya zamto kuma kishirwa ta kama shi babu wani ruwa sai mai sanyi kuma yana buƙatar ruwa a lokacin to za ga za a kawo ba daɗin sa zai ji ba so yake kawai ya sha ko da yana gamawa yanzu rashin lafiya ta zai tashi za ga ya sha ne ba don ya ji daɗi ba don wata wahala to ka ko iya wannan da yake cikin wannan yanayin wato yana cikin wata matsala ina kuma ga wanda ruwan ta mace ne Allah madaukakin sarki ya ga wani a suratul kahfi cewa duk lokacin da wato suka nemi a basu wannan ruwan da ruwan ya zo ya shiwil wujuhu sai kawai fuska ta zagonyi kafin tunin ruwan jiki zai zagonye da fuska da fuska ta zagonye amma a haka ya kurba bayan ya nemi abinci da abincin da za a rika bashi shine wato abdariya wato kaya ce kaya ita ce ta wutar jahannama za a bashi a ce rika taurawa bayan ya ci wannan ya ci ta dole sannan kuma sai a bashi wannan ruwan mugunya ta fashe shi da an baki ruwan mugunya sai kawai zagon yi wa fuska amma duk da haka sai ya kwankwada ta dole shi ne yake jara'uhu zai rika kwankwada wala ya kadu yi sigo ba zai iya ma haɗiya ba kafin ya haɗiye gaba ɗaya ya zagon yan madda makogoransa wa ya fi mautu Allah ya ce asbabul mautu mutuwa tana zuwa masa min kulli makanin ta ko ina kun san dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato la yamutu na fiha fa yuqda alayhi ba za su mutu a cikin wutar jahannama ballantana yuqda alayhi wato a cire rawukan su ba abin da ake nufi da wayati da mautu shine asbabul maut duk wani dalili da zai sa a mutu ya zo da wuta amma ba zai mutu ba wanda inda a duniya ne guda ɗaya zai iya sawa a mutu amma wallahi ba zai mutu ba saboda haka haka zai zauna shine wato wayatihi al-maut la yuqda alaihim fa yamutu ko wala yukhaffafu anhum min azabiha haka Allah ya faɗa zuwa ta fada ba za a dauran su ba za su mutu ba za a sauƙaƙa musu ba daga azabar wutar jahannama shine wayatihi al-maut min kulli makani mutuwa za ta rika zuwa musu ta kowane bangare to sai Allah madaukakin sarki yace wa ma huwa bimayyi ba kuma zai mutu ba haka ne ta zama wa min wara'ihi a gaba da shi kuwa azabun galib akwai azaba mai kauri ai wa lahu min ba'di hadha al azabun akhirul galib bayan wannan halin da zai shiga akwai azaba wacce take mai kauri ai mu'lim wacce take mai radadi da in ya taba in ta same shi zai rika jin azaba mai radadi kwarai da gaske insha Allah ya ga mana suratul safati inna hajaratul zaqum ko ina shajaratan takhruju fi asli al-jahim dalauha ka annahu ru'usu shayatin wa innahum la'akiluna minha fa ma'duna min al-budun sai Allah yace thumma la'ayat thumma inna lahum la'alayha la shawban min halim thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan kuma Allah ya kuma gaya mana a wata surar daban hadi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun suna ta yi wa wuta sai Allah ya ce ku gaya musu wannan ita ce wutar da mujrimai suke karyatawa ya dubu na baina ha wa baina hamimin ha suna kewayawa a cikin da kuma cikin wato ruwan tafashasshen ruwa wanda yake an wanda boiling point din sa ya wuce iyaka ya wuce ba dari bane wato da za a ce ya kai dari ya wuce iyaka to shine Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa a wata surar daban cewa inna kai jaratar zaqum ta'amul aqim kalmuli yabli fil budun ka gani halim khuduhu fa'tiluhu ila سواء الجحيم ثم سبوه فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنها إن هذا ما كنتم به تمترون قال يتي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ولا متن sannan Allah kuma cewa hada wa inna ni dagi na shawara ma'ab jahannama yaslawna su bayan wuta ana kona zara ga musu magana ba za a ji ani ba ana gaggaya musu magana ana cewa mutanen banza mara tagin Allah ya ce ku yi kaza kun ki a tagaya musu maganganu sai bayan daya to shine Allah madaukakin sarki yake cewa kuma jahannamu yaslaunaha fa bi'sal mihad hada falyazuquhu hamimun wa gassab Allah madaukakin sarki yake ku gaya musu cewa wannan hamimun ta fashe ruwa ne wa gassab da ruwan da yake mai mugunya shi za su rika sha wa wa wa akharu min shaklihi azwaj haka Allah zai ta gaya wa yan wuta har wato idan masu dawama ne ila abadin abad idan masu da midiyan ne a wuta Allah ya kiyaye mu su kuma zuwa lokacin da wato za a cire su to shine abin da Allah yake gaya mana a wannan wato sura mai albarka na cewa wa min wara'ihi azabun gani lalle gaba da shi akwai azaba mai kauri ji Allah yake ni مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirta ya rabbi suka kafirce wa ubangijin to misalin ayyukansu a amaluhu misalin ayyukansu karamadi kamar toka ne ita da rihu wata wato guguwa ta zo ta rika ɗibanta misali kan fa na dutse a je a ajiye toka kawai katon fa a ji a tsora masa toka kuma a yi guguwa da ta ba idan ka zo ba za ka ga wannan toka ko ɗaya ba duk ta ke gaba ɗaya to shi ne Allah ya ce karamadi irin ayyukan wanda suka kafurta na kafirai a duniya karamadi kama wannan tokan ne ita daddi ya rihu wanda iska ta zo guguwa ta kwashe bi yau min hafi a lokacin da ake tsananin wato kamar lokacin yanzu lokacin iskar ita daddi ya rihu wanda iska ta ɗiba bi yau min hafi a yinin da ake guguwa la ya kadiru da min ba ka sabu a nan shi ba su da ikon dangane da abin da suka tsoro wurta ba su da ikon komai dangane da abubuwan da suka tsoro wurta na duniya ba za su je gurin Allah su da wani abu ba Allah ya ce zalika huwa dalalul ba'id lallai wannan shine abdalal bata wanda yake alba'id kuma mabayyani shine Allah ya bada misalin sa a suratul baqara wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kafiri zai zo yanzu za ga kungiyoyin kafirai suna NGO kala kala da kungiyar kafirai sai ka ji sun tafi Filistin sun je sun kai taimako na barguna da kayan abinci kafirai kuma musulmi suna nan ba su komai ba wannan taimako ne kuma abu ne mai kyau sannan ana rana nan da sun ji labarin ambaliyar ruwa a wani gari sai su lallaba da gudu su je su kai kayan taimako suna ƙara jin an samu matsalar rujewar gurare a wasu wurare su ƙara lallaba su kai taimako kamar birgit din nan da aka ce kwanaki ya kalli wata ƙasa ya taimaka wa wajen mutum dubu ɗari da jari birgit ba musulmi ba ne saboda haka to irin su ake magana irin su mahatima gandi mahatima gandi in ka karanta rayuwarsa shugaban ƙasar indiya a shekarunsa idan karanta rayuwarsa za ga rayuwa irin ta annabawa mayafi yake yawo da shi ko da yaushe sai sanda sannan idan ya tashi yawo ya nesa maniha yake maniya shi ne ka tafi da dabba ka dan kan bai ta haram sai dabbar ta sai ta to tsono nan ke ja wannan rayuwa annabawa ce amma ba ruwan Allah da jira za ta kiyama domin bai ce la ilaha illallah in ya rare misali duk adalcin su da ake faɗa cewa sun yi kaza sun yi kaza ba ruwan Allah da su ko ban da a baya baya ai adalcin sa ne yasa da soyayya da ake wa yasa mutanen su suke kaunarsa to ba ruwan Allah da su domin su musulunta ba ko ko irin wanda annabi alaihi salatu wasalam wato na da ya take faɗa akwai wanda kafin zuwan alhazai ko da yanzu yake ciyar da alhazai alhazai ya yi wata rana na na ya take cewa annabi alaihi salatu wasalam wannan bawan Allah da yayi wannan aikin ko ya rasulullahi za a dabi yace ai bai ce la ilaha illallah kawai abin da za su yi a duniya zai amfane su sai kaga Allah marhukin sarki ya ta ƙaro musu dukiya kuma su zauna lafiya amma a lahira wa kadimna ila ma amilu min amalin ne faj'alnahu haba'an mansura da an ji alkiyama sai daga sai ya ubangiji ana tarabawa masu kyauta da masu bada sadaka da masu kaza ina namu sai Allah ya ce ai banda ku ba ku musulunta ba haba'an mansura za su samu nasu kamar iska wadda ta wato toka wadda iska ta keke ta haka za su samu nasu إذا الله يجي وانا سورة البقرة مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح misalin abin da suke siyarwa a wannan rayuwar ta duniya su kafirai kamar iska ce biya sero cikin ta akwai wato asabat har sa qaumi akwai wata guguwa da ta zo ta sami wata ko wata wato wato wuta da ta zo ta shafi wato gonar wasu mutane fa zalamu anfusahum ko zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su fa ana kasu ta kone gonar gaba daya to irin wannan ne mutum yana da gona rana ɗaya ta ke tara an yi gobara a ciki ba komai to haka za su samu rana da kiyama Allah ya kuma faɗa a bakaran ya yi wannan dina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kuka imani da Allah kada ku bata kyautar da kuka yi ko sadaka ta hanyar gori da cutarwa cutarwa shine ka ba mutum ka ce matsiyaci ga jinan ka kasa kaza kai kaza maganganu marasa kyau shine al'aza sai Allah ya ce kallabi yusiku malahu ya Allah kar ku zama kamar masu ciyar da dukiyoyin su dan a gani wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ba shi imani da Allah da ranar lahira kamar dai kyautar yan siyasa za a zo a tara mutane a ce kaza wataƙila makocin zai yana nan ya mutu a kan da ya mutu ba abinci zai iya taimaka masa da dubu biyu ko buhun shinkafa karami dubu bakwai da wani abu shi zai iya taimaka masa da ji amma ba zai ba saboda ba za a faɗa a inda rai ba ko kowanne gauta to saboda haka ba zai yi ba to shine Allah madaukakin sarki yace fa masalu ka masalin sabwanin alaihi turab irin wayannan mutanen kamar katon dutse ne da aka dora wa kasa ba saba huwa bilu fata raka hutan lafi aka yi ruwan sama gaba ɗaya share kasa sai bar wannan dutsen ba komai in ya wanke ta la yaqdiruna ala shay'in ba su da ikon su ɗebi komai akai min ma kasa hudan gani da abin da suka tara wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah baya shirye da wanda suke kafirai saboda haka mutum yana so Allah ya karba aikinsa na farko ya zama musulmi sannan abu na biyu ya yi dan Allah kada ya bari kenan wato ya shiga cikin ayyukan sa ya bata masa shi da Allah yake zalika huwa dalalul ba'id lalle wannan fata ne mani tanti shi ba wato wato ne ni da shi yasa Allah ya dauka sarki ya bada suratul nur misalin ayyukan wanda suka kafirta wato kasaratin dake akai kamar lirati kamar wanniya wanda mutum yana tafiya a mota in rana ta take sai ga kamar ruwa kan titi da an je gurin sai gaba ruwa to haka aikin kafirai yake a alkiyama ya zabo zamanu la duk da ruwan goron ka kenan kana tsammanin ko kana tsammanin wato a wani ruwa a kan sai kuma ka zo ka tarar babu kaga mutum ya yi jifan gafiyar bai kenan ko ya je da ta hannun da ya je ita ta gudu kuma ba wata to saboda haka da zarar mutum ya je gurin sai ya babu shine ya tabo gabanu ba me idin iduwa zai dauka ruwa ne a gurin hatta idza jaa jaahu wato yana zuwa gurin sai ya samu ba komai ba komai a wannan gurin saboda haka kawai to haka ayyukan kafirai ke za su kai a duniya ba ruwan Allah ne a duniya dai Allah zai taka musu dan alkhairi ko an ne kai idan kana kyautatawa a duniya Allah zai biya ka ina ga musulmi ya biya ka a duniya kuma ya biya ka a lahira shi sa babu a zararre irin wanda baya iya wato taimakawa kansa duk wanda ya taimakawa wani to kansa ya taimakawa kamar yadda muka faɗa ne zatin da ya gabata duk wanda ya taimaka a addinin Allah bai sani ba addinin Allah ya taimaka ba account ya bude wanda ya bude account kuwa ko bai za ko shekara nawa za a yi ba bai taɓa ba kuɗin sa yana nan kullum ma idan mai cin riba ne kai sai dai ya rika ƙaruwa kuɗin saboda haka amma baka cin gaba uwar kudin na nan to kudin Allah madaukakin sarki kullun ninka ya ake kuma ba ruwa bace ila adafir kabira haka Allah yake zuwa ninkin bani ma lala gashin dinki haka Allah zai ta juya ma kudi shine babban account din da ba a asara an bude shi kagan ana neman pyramid da ake ta faɗa wancan tsarin na kasuwanci sai a koma a je gurin Allah shi yake kasuwanci shine kasuwancin sa ba a faduwa amma na duniya in ba profit and loss to ya zama ruba ko na irin kasuwanci ne na zamanin ya shigo kan ma kai tambaya in dai ba profit Allah ta ayo dare ka akwai ribaci yawa zai iya yiwa ka shiga kasuwanci tun da ka fara riba kake amma dai dama a zuciyar ka kai da cewa za a iya faduwa Allah bai zaka faɗi ne shi kenan kamar Abdulrahman dan Aufi aka ce ko ka ta yi riba in dai ta zai kasuwanci ya ci riba akwai wanda Allah yake mutu wannan ba da akai dole sai ka faɗi ba amma kai da cewa kasuwanci ana faduwa amma wani ya zo ya kafa ma cewa ba a faduwa kullum kasa ɗari biyu shi kenan duk wata na a baka ɗari da hamsin sannan uwar kudin tana na a kai ma kasa akwai yaudara ana na ana nan za su gudu wallahi sai sun gama yaudarar jama'a sai su gudu ko ba ta faruwa ko kwanaki wani bawa Allah ya gaya mun yace matansa yace sai da yayi da su suka shiga yace yanzu ga shi nan an ce da sun sun gudu gaya yanzu sun gudu guri kaza ko kyau in dai mutum zai irin wannan gwara ka biyo dan kayan kobo da dari ka biya ko ka samu wani kasuwanci irin na harkar jari din nan in ka je shi wannan kaga wato sharika ne gwara wannan baka da matsala ko ka haɗu da wani ku yi kasuwanci a haɗe amma irin wancan ne da wasu za su zo wata ana masu son kuɗi su zo su sa wani tsari to ko shakka babu a sani cewa hanya ce ta yaudara kawai to shine Allah madaukakin sarki yake ne alam tara anna Allah alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ولم وما ذلك على الله بعزيز Allah ya ce alam tara jin ba sa gani anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq hujja ta hankali da nakali kenan cewa Allah madaukakin sarki ya halitti sammai da ƙasai da abu ta cancanta da gaskiya in ya sha yuzibukum in Allah ya ga dama zai tafiyar da ku gaba daya wa yati bi khalqin jadid ya zo da sabuwar halitta wacce ba wannan din ba wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan kuma ba ba gune mai wahala a gurin Allah ba saboda haka idan mutum zai daure ba Allah ya daure ya bingi in kuma ba zai bingi ba to kansa yawa shi sai ya gaya mana a gurare da dama ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane gaba ɗayan ku kuma bukata ne a gurin Allah lalle Allah shine alganiyu mawadaci alhamidu abin da wanda ya dace a godewa in ya jari da hukum in Allah ya gada wa zai tafi da ku wa yati bi khalqin jadid ya zo da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah bi aziz abu ne wannan ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba a suratul fatiha kana Allah ya kuma cewa wa in tatawallaw la tabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya Allah zai kawo su mutanen ba ku ba kuma wanda zai kawo ba za su zama irin ku ba wanda ba za su yi wa Allah biyayya ba wannan a suratul muhammad dan Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana a suratul maida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin yajahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata lahi dan Allah madaukakin sarki ya kuma cewa ya jahidukum ayyuhan nasu wa yati bi akharina wa kana Allahu 'ala dhalika qadira suratul nisa duk wannan Allah madaukakin sarki yana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro cewa in ba za ka yi wa Allah biyayya ba gaba ɗaya al'umma ta haɗu in Allah ya gadawa zai kauda ya je kawo ta aka yi rikewa al'ummomin baya da sun bijire sai a kauda su kawai a kawo su to shi ne Allah ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba sai Allah ya ce ne وَكَرَهُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من محيط Allah madaukakin sarki yace wa barazu lillahi jami'an da wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki da wanda wato suka koya musu saban gaba ɗaya za su bayyana gaba Allah madaukakin sarki wato da mabiya da waɗanda aka yi biyayya gaba ɗaya faqala du'afa'u sai waɗanda suka yi biyayya su ne masu rauni sai sai lillabi na takbaru su gaya wa waɗanda suka yi girman kai inna kunna lakum taba'an mu ba ku muka rika yi biyayya haka za su faɗa a gaban Allah ku muka rika yi wa biyayya fa la antum mughnuna anna min azabillah za ku wadatar da mu gaban azabar Allah yau min kai dangane da wani abu qalu sai waɗanda aka yi biyayya manya-manyan mujirman sai sai lawa da nan lawo mu ma da Allah ya shirye da mu da hadaina ku da mun shirye da ku sawa'un alaina sai sai kun ga duk ɗaya ne a gare mu da mu da ku a jazi'ina ko dai mu raki mu ta complain mu ta surutu amsa ba ta ko mu hakuri malana min mahin ba mu da gurin da za mu gudu saboda haka ya rage namu su waɗanda aka yi biyayya wasu suke gaya mabiya haka shi da a duniya kada wani ya ma wato wai ba wata da addini kar ka koma ba za ka yadda cewa ina yawan ba da wannan misalin mutum ba zai yadda ya ba wa rubabban wato da yake kiransa rubabban mekanike ba zai yadda ya ba shi gyaran mota ba ba zai yadda ya ba rubabban tele ɗinki ba musamman in je zina ko wani babban wato yadi wanda ya san cewa da tsada yake ba zai da ya yi kaza ya yi kaza abubuwa da yawa ba zai ɗauko magini rubatse ba duka sai ya nemi ƙwararru amma ya yi da ya nika rayuwarsa ta lahira a hannun rubabban mutum kuma wanda ya san cewa wato wannan ko shakka babu a kan ƙarya yake tafiya don me yasa idan ba ka binne ka ba zai iya taimakawa ba ba wani abu da ya zai ma Allah babu sai ka ga ne ma addu'a a ranar idan ma yana da aka mutu zai je to ya zo ya je mutu taliya shikenan ba karamin jami'i bane da zai ban ofis din zai je da Allah an yi rasuwa makotin da yaro bara ji ko wani gwanin ta yaro je bara ji sai an yi janaza ta zai dawo ba karamin jami'i bane zai ya amma kuma yayi ma wata da addini ya shikenan ya yi ba tun kuɗa bai kan tuba addinin ka ka ba wanda bai kware ba ya ba wasa da shi ko shakka babu to wannan kalmomin su za su fito daga bakin su malana lil mahi ba mu da wata matsira wurin da za mu fake rana alkiyama kowa ya ta kansa Allah ya kiyaye mu sai Allah ya kiyaye وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki ce wa qala shaytanu sai uga kwata kwata shaytan kenan sai ta zo ce lamma qudi al-amru yayin da yan aljanna suka shiga aljanna yan wutar ka da huta Allah ya sa mu na aljanna to dan a lokacin yan aljanna za su rika gano me yake faruwa ta kamera ne CCTV ne wallahi alam saboda haka za su rika ganin me yake faruwa wannan huduba da shi dan zai tashi yayi duk yan aljanna za su gani saboda haka lamma qudi al-amru yayin da aka gama hukunci sai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq dan tirmi zai hawo kan mumbari tsazo zai hawo kowa ya ganki sai wato inna allaha wa'adakum wa'adal haqq lallai ku sani cewa ya ku sai ya fara da hankalin ya ku da ɗan iska matsiyata kafirai masu kaza duk sai ya gama kirkiya ya mutu magana to ku sani cewa Allah madaukakin sarki wa adakum wa adal haqqi Allah madaukakin sarki ya yi muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'atukum ni ma na zo ne muku nawa fa akhlaftukum fi na saba muku wa ma kana li alaikum min dhullah ku sani cewa ban da wani iko a kanku yau illa an da autukum kawai da awa ne muku ne muku kururuwa na rika turo wasu yan jawaga ko dai turawa ko baƙaƙe irin ku ko kaza ko kaza saboda haka fasta jabtum li duk kuka amsa mu to sai ce fala ta lumuni kada wanda ya zarge ni wa lumu anfusakum kowa ya zargi kansa domin abin da ke yake alfahari yanzu yake jinkawo kai shine ai bai zo ya ja ka ba kawai wasu ya ji ba kai da dan me yasa zaka zarge shi ba za ta lumuni kar ku zarge ni kuma roƙa ya Allah ya amsa maka shi za wani malamin tafsiri a littafin sa da yazo yake cewa "Ah, amma ke nan ki shi ne saboda tsaba so halakar da jama'a kan ga da ya zo je ya addu'a lokaci guda Allah ya baki dama yace ya ubangiji ina da bukata Allah ya ce me bukata ka ba. da ya tashi bukatar me ya kwanye da mishiri Allah ya yabe waje yace ka ba da dama halakar da al'umma Allah ya ce amma kare da yake wani addini mai hukunci da wato ya nemi shari'a ko ga kowa ya huta eh kowa ya huta wallahi amma sai ce kawai a baki dama sai Allah ya ce amma duk Allah ya ba alƙawari iya lokacin saboda haka sai aka yi mata to shi sa kaga a tsakankanin almakashi biyu kake jizo Allah ya rantse cewa yana yin wannan kuma Allah ya ce to ni kuma na rantse da zaki na duk wanda ya bi ka jina cika wuta da shi la'amla an jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in cewa yi wallahi yana jin wani yake wallahi jina halakar da walau manni yannahum wala amurannahum fala yubti kunna azana al-anami wala amurannahum fala yughayirunna khalqa Allah na rantsi da zatin ka ya ga ubangiji sai na halakar da sai na rika sanya musu buri shine zaka ji an ce wani ya sa dala biliyan 25 buri kenan wani bawa Allah ya ce da yi lissafa wallahi za a raba yan Najeriya tsawon shekara talatin wannan kuɗin kowa za a gaba shi kuɗi mutum ɗaya ba wannan ƙasa shi sa wani ya ce ma da Allah yana Najeriya saboda mutum ɗaya zai tafi budget ɗin wata ƙasa na shekara uku mutum ɗaya tal ko biya ma da haka to saboda haka wannan shi ne to banda Najeriya ina ne kake zuwa ka samu an yi sokawai na dala da Najeriya sai a Najeriya so kawai ba inda ake zuwa ai ba haya shi nasa da kuɗi ne shi a shi yake kashe kuɗin ala gafa ta bala to to ko buri yana mai yace buri da maciji da haɗe to wannan ke gaja gwara ma mutum shi yalla bane zai iya haɗe kuja ma guri sai ina tauna yayi a ɗauka ya gudu shi ba shi ma ya san naira kenan ya yi daidai to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan to kaga wani amuran nan falai bacci kunna adana lana wani amuran nan falai gairu na kalkalla kun ga abubuwan nan da mata suke yi yanzu alƙawarin je ɗan mata yanzu sun daina bulitin da kauda talakaci take yi zuwa zaki a yi miki allura har wannan bakin da yake tsakankanin almula yanzu fanti ya koma bari Allah kaga da idan suka fito sai kaga wato coconut fanta ce kan ko haka ake cewa kabar da kabar da kabar coca cola fuskar da kabar fanta amma yanzu sun daina wannan in aka yi allura kawai jarabi biyu za a bayar da tabbatar tana shan fruit tana cin nama sannan ban da shiga rana masu bilifin yanzu ga a ranar suna fitowa sai ga suna tsaini to yanzu an daina wannan allura to alƙawarin eh alƙawarin da ne kuma har yayin talakawa da yawa wani su masu jinajinai da waye su sun yi nisa da ba a harka shi ne za ka ga ta fito ka rika ganin ta kaza ka rika ganin ta kuma ta mata ka ta bi ta girki ta bi ta to Allah ta bi ta mutunci kuma to saboda haka ire-iren wani abubuwan ne da shi ɗaya alƙawari to ranar da wato alƙiyama ta zo sai mutu hudu ba ya gaya musu cewa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li na kira ku ne ko an samu fala ta lumuni kai wanda ya zarge wa lumu anfusakum ko ya zargi kansa ma ana bi musrikikum ya ma kuri yace kun ga ba zan iya kwatar ku ba wa ma antum bi musriki kuma ba za ku iya kwata ta ba kowa ya ta kansa inni kafartu bima asraktumuni min qabl kun ga na kafurcewa abin da kuka yi tarayya da ni da shi akai eh na kira ku akan sabawa Allah wannan saban Allah ba ni da gero ba ni ba saboda kowa ya kansa eh ya yanke wannan sai Allah madaukakin sarki yace inna zalimin lallai azalimai lahum azabun alim lallai azaba mai radadi ta tabbata a gare su sai Allah yace ne Allah ya kiyaye mu
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah madaukakin sarki ya ci bazza wa daga ya mana cewa wa udkhila alladina amanu amma wanda suka yi imani kuma za a shigar da su wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari za a shigar da su jannatin wata aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin khalidina fiha za su dawwama a cikin ta Allah ya samu a bi izni rabbihim amma da umarnin ubangijin da ayyatuhum a cikin wannan aljanna gaisuwa yan aljanna ku a wannan ranar ba abin da za su rika faɗa a cikin tafiya a cikin aljanna salam shine sai kawai salam salam illa qilan salaman salama duk wanda ya da wanda salamun alaikum ko dai assalamu alaikum ko salamun alaikum sune yanayin gaisuwa guda biyu da ba banda salamu alaikum a salamun alaikum ko assalamu alaikum wannan zuri ko ba zancen gafara ne ko yawa sallama a salamun alaikum gaisuwa gaisuwa ya aljanna shi da annabi alaihi salatu wasallam ya gaya wa sahabbai yake cewa ai sunan ubangiji ne shi salam saboda haka ana so mu rika yawaita ta sannan Allah madaukakin sarki ya gaya mana a suratul zumar hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum har sai sun zo wato gurin aljanna sai abu bude musu kofofi yan aljanna wa qala wa lahum khazanatuha ma kula da aljanna sai su ce salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku malaiku su za su fara yan aljanna salama saboda haka su ba sai su mayar musu sannan Allah ya gaya mana a suratul ra'd inda muka wato wuce wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum malaiku za su rika shigo musu ta kowace kofa suna cewa salamun alaikum malamai suka ce ko dai yayin mutuwa ko kuma yayin da za a shiga aljanna mun yi wannan bayanin a baya sannan Allah yake wa yula qawla fiha tahiyatan wa salama ko khalidina fiha hasanat mustaqaran wa muqama suratul furqan karshe karshe za su rika haduwa da juna suna yi wa juna sallama sannan Allah ya fara suratul yunus da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum sai yake wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin da'awai yan aljanna jini da kowa ya haɗu da kowa kawai salam salam salam salam sai Allah ya ce alam tara kaifa kin ba ka gani kaifa daraba Allah ya Allah ya buga matsalan ya buga misali kalimatan tayyibatan na wata kalma wacce take da dada ka shajaratin tayyiba wacce take wato kamar wata bishiya ita ma kyakkyawa ne dadi asluha sabitun wanda asalinsa tujenta sabitun a kafe yake wa far'uha sannan rajanta kuma fi sama'i yana sama shine ba dan sai dai ita ce kalimatu la ilaha illallah shine asluha sabitun fil qalbi asalin ta ta tabbata a zuciya wa far'uha fi sama rajanta kuma ya watsu a sama shine ayyukan ka na gani da maganganu shine far'uha fi sama kalam ga kalmar shahada ga cewawan ayyuka mu'amalar da annabi ya koyo gaba ɗaya kana gwadawa to shine wato wannan ayar take nunawa sai Allah ya ce tuti ukulaha tana bada abin da ake ci na ta ita wannan bujiyar wato malamai suka ce bujiyar dabino saboda ita ce mai wannan ɗabi'a tuti ukulaha tana bada abincin ta kulla in ko na lokaci bi izni rabbiha da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas haka Allah yake buga misalai ga mutane la'allahum yatadhakkaruna dan su zanto yatadhakkaruna wato suna yin tintintini suna tuna me ubangiji madaukakin sarki yake gaya mu sai Allah yake wa matsalu kalimatin khabitha misalin kalma wacce take ko mummuna na'am baka biya ta ba to na biya ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة استفت من فوق الأرض ما لها من قرار نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah madaukakin sarki yace wa matsalu kalimatin khabitha misalin kalma ko wacce take mummuna mara kyau ka shajaratin khabitha kamar misalin wata bishiya ce wacce take ita ma mummunar mai daki ujutu tsadmin fauki na abu wata aka tumbuke ta daga kan kasa kaga wata an yi wa ganin bishiya wata ko an sare ai akwai kututturan da yana nan za ta kuma fitowa amma wannan kuwa a saman kasa take da an cire ta kawai an gama da ita ba za a ƙara jin kanta waje ne malamai suka ce kamar guna kaga guna ne amfani da ba ta da wani amfani saboda duk wanda ya sake ɗan da ta ba in yayi to ya shiga uku hamzala kenan to saboda haka matsayin alhamdala aka wasu malaman tafsiri ke fassarawa kamar wannan ne mummunar kalma ujitu sadmi fawqa al-ard ma laha min qarar ba ta da wani matabbaci da an cire ta ba ta da wani amfani ta tashi daga aiki to sai Allah ya hukunta sarki yake sabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da zance wanda yake tabbatacce fil hayatid dunya a rayuwar nan ta duniya wa fil akhirati haka nan a lahira duk malaman tafsiri sun yadda wannan magana ayat tana magana akan wato rayuwar kabari yayin mutuwa da kuma kabari shine yayin da aka zo mutuwa hadisin barawo da aji annabi alaihi salatu wasallam yace da mutum ya zo mutuwa sai kawai malaiku su gugu guda ba wai mutum ɗaya ne biyu malaika ɗaya ne ko biyu a a da yawa za su saboda haka idan mutumin kirki ne na rahama ne za su idan mutumin banza ne kafirai ne wanda za su azabtar da shi za su kowanne sai su tsaya a gefe ana dare ran su za su yi a ba su suna so a ba su wannan ran za su yi gaba da shi saboda haka da an zo a wannan gurin annaba ne za ta sa ya ce ana cire ran wanda ya fi dacewa da shi sai mala'ikan mutuwa ya mika musu idan ya mika suka tafi ana tafiya to kafin idan aka ɗauki mutum akan wato makara idan mutumin kirki ne zai ta addu'a yana cewa ku sauri ku kai ni wani yanzu da kai ba za a yi sauri ba ai sauri a kai ne yana ta cewa dama annabi ya faɗa cewa duk wanda aka dauko imma mutarahun aw mutarahun anhu ko dai wanda ya huta ko wanda aka huta da shi kai da ke duk wata gawa da za a dauka saboda haka zai ta magana duk wani halitta tana jin da yake faɗa annabi alaihi salatu wasallam yake banda akalai banda mutum da aljanna domin idan da ya ji babansa yana kururuwa yana cewa yanzu wani har da kai tausayi sai ya sa ya ce ba za a kai shi ba ya ce ba za a kai ba ya ganga ba domin ya san sai zai je kara sai dai watakila idan ya zo ya ije ki da wasu abubuwa shi ma ya ce a ɗauke shi saboda haka wannan abin sai ya sa Allah ya zare wa mutane ba wanda zai ji amma duka dabbobi suna ji idan aka tashi ana zuwa da an binne shi a cikin kabari annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai mun karin wani kiru suna zuwa sai su zauna da shi suna zaune da shi mutumin banza ne idan mutumin kirki ne zai ce wa albishir cewa hani Allah ka congratulations muna yi ma albishir cewa ka zo gidan daɗi da kaza da kaza ka kwantar da hankalinka to sai shi mai tambaya ta yan rauda ko ka kai matsayin emirates a addini to tambayar rauda za a yi ma kuma obj tambayar nojiri za a yi ma obj shi ka malamin da ya kware rawa gaba ya zuwa ya ta kawo hasuwar kalimatu dani ga gurin dalibai kawai kalmomi ake kawo wanda za a fahimta duk wanda kuka ga lattara da ya zo yana ta kawo kalmomi a tantar sai sai an duba kalma uku to sabo ne sabo ne sabon yankan rake amma ku duba ku gani da dakta da professor da emeritus in suka zo tubbin english ne wanda kowa zai gane kuma shine gogayya haka na ko a bangaren addini ko na boko to shi sa haka idan mutum ya koya addini duk ba da da ranar da zai zo mala'ikun na zaune da gije ki masa tambaya OBJ kuma guda hudu guda hudu ne tun yanzu an baka hada a wata guda hudu amma sai ayar ta faɗa cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu ba wanda ya ce amsa su sai wanda Allah ya tabbatar kuma masu imani ake tabbatarwa bil qawli sabiti da wanda yake zance wanda yake tabbatacce man rabbuka wa ma dinuka ko wa ma la taqulu bil bil rasul alladhi ursila ilayka wannan tambayoyin su zai ba kaga kowa ya san yanzu amma ba wanda yake amsa sai wanda Allah ya gangata malamin suka ce kuma gangatan ne ka tsaya ka bi Allah a duniya karkai wa Allah ganganci kai ta binta kana roƙon sa shine addu'o'in mu na sallah idan muka zo za a faɗa ta yi za a faɗa wannan addu'o'i cewa muna roƙon ubangiji gidi ya tsare mu daga azabar kabul duk wannan addu'o'in da ake sure wanda za ka yi da suratul kahfi da aka ce ka biya da kaza da kaza sure wanda kake roƙon Allah kana samun kafa ranar idan aka zauna da kai sai ka gani ka bai ka iya amsa annabi alaihi salatu wasallam yace akwai wanda da an zo an yi tambaya sai ya amsa tsaf saboda Allah ya tabbatar da shi saboda ayyukan sa na duniya akwai wanda da an zauna da shi ana yi masa tambaya sai ce ha ha la adri ban sani ba sai ce samitun na da yaquluna fa qultu fa qultu shay'an yaquluna shay'an fa qultu yace na ji mutane suna faɗa abubuwa gari amma ni ma dai nake faɗa amma ban san me ba sai mala'iku su da kin suna dukan sa annabi alaihi salatu wasallam yace duk gaba daya halittun duniya sai sun ji banda mutum da aljanna min azabil qabri ke kamar da imamu bayhaqi yayi azabil qabri wa la'iha ibnu qayyim yana da littafi a ruh malai da yawa sun yi akan azabar kabari saboda haka gaba ɗaya shi ne inda dabbobi za ku ga suna keta gudu tsuntsaye tashi kananan dabbobi ɗan tururuwai da waye kowace ta koma gidanta saboda wannan karar da yi ba wata halitta da wata jiwa shi za muka faɗa a bayan magabata idan taguwar su ta ci leda magabata yake zuwa a ɗaure da ba a siyo mata magani da ta ji an daki wani sai ta tsure sai gudawa sai leda ta fito a makabata ke ɗaure da gogon in ba su da lafiya sun ci leda kace musu illa sai a ɗaure ta saboda haka azabar kabari gaibu ne gaskiya ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana sannan kuma ta inda za ka gane cewa amsa tambayoyin kabari gam da katar ne sai mutum yana gurin Allah Allah zai maka gam da katar shi ne misali kawai ɗaya ba yau karatu wani zai sa amsa shi ne ka auna lokacin da mutum wato yana ban ɗaki kawai sai karo da aljini murara ya gama tuɓe kaya zai wanka sai ga aljini tsara wato murara fisikali a wannan lokacin in ya hada Qur'ani sama da shekara 60 kun ba a sa'a ba sai dai fara yin na jiga uku na lalace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit da akwai matar da ake gaya mana lokacin da yan banki suka hauro mata tana ganin su sai ta rika ayatul kursi ayatul kursi na ba ka tabiyawa to shi ne mutanen da Allah yake bugawa nan yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya rayuwar da kai ta duniya ji zai sa Allah ya tabbatar da kai a cikin kabari ka iya amsa tambayoyi wa fil akhirati haka nan alahira sai Allah yake wa yudhillu Allahu zalimin dan Allah madaukakin sarki yana batar da wato waɗanda suke azzalimai waɗanda suke zalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah yana aikata abin da ya ga dama wani misali da na bawa wasu mata da muna karatu a last year da muka zo wannan ayar shine typical example shine nace kamar yadda zaki ji ciwo da nazo magana ke dan nace wani irin ciwo zaki ji ga wanda ya zama sanadiyar lalacewar ki a duniya shi ne sanadiyar lalacewar ki bayan ya miki ciki ciki ya bayyana an kai ki kara ya ce ki ba ki bane har ya zo ya rika cewa ya iska mafi ya ciya kun kan ya iska na ce wani irin ciwo za ki ji a zuciyar na ce ba zai faɗi ba ko zai faɗu saboda ƙarshen wulaƙanci kenan shi ya dora ta hanyar ba to haka ke dan shi ya gama dora mutane a kan hanyar amma shi zai zo ya rika ciwo mutane ya iska mafi ya ta to saboda haka wannan shine abin da ya kamata wato a buga misali kenan dangane da abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya yabe mana na'am yawa akwai tunatarwa da Alhaji ya mana yanzu da abin mu fara karatu an buɗe hotel na Empower za a ɗauka da bai ɗari dubu ɗari biyar saboda haka mu arewa bai zo da wuri ba kuma za a rufe ra alhamis saboda haka matasan mu da suka yi gama karatu ya kamata lallai a goma daga NYS masu NYSC daga yau zuwa ranar ranar alhamis kada a bari a rufe lallai ana bukatar mutanen mu su a buɗe yake an ce yanzu tun ji an buɗe saboda haka mutanen mu tiro shi eh masu NYSC to okay to an ce asusun masallaci ya kasa ko shakka ba muna fada tajirai a gurin nan amma ba sa motsawa kafan fara kama juna mu sai wane da wane da wane ko kuma ku bari kawai nan da aka zo aka yi karatu ba fitila ya ku sauki sai kowa ya gane muhimmancin ka san ba a gane ni'imar abu sai ba ku ita ni ina za a hakura har ran dan yanzu dauke wutan nan Allah na fara jikewa to a bari tunda ana shiga kawai a bari a dan jin rashin ni'imar ko yaya to za ka ce aka yi fatawa a kan cewa a taimaka za a fi taimakawa nan na gafi wannan matakin na Allah eh shi manzannu jamu takfir ne shi kuma yana karbar tawul ya ke cewa tawul ta ne to Allah ya saka da alkhairi wannan masallaci za a kai alaji Allah ba da lada yawa ina Allah ya ba da lada kana turutulum na san tawul ne kake so ka ja ta ce mai zuwa za a yi zani ma magana akan amma dai ta jamu takfir ne ba ba na mata bane wai qalatul malaikatu ga wata nan na kara ma ita ba za mu zo kansa insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki duk wanda suke neman aiki Allah ka ba su waɗanda ba su da lafiya a asibiti da gida Allah ka ba su lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama a kaburburan su idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun tashi wa ga wannan ma Allah ka riko da hannun mata masu juna biyu a gidaje Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya waɗanda suke asibiti su ma Allah ka ba su lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa masu neman aiki Allah ya tallafa musu waɗanda suka sa aure a gaba Allah madaukakin sarki ya shiga al'amuran su muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a kodin ke gaskiya a tsarin masallacin ban san ana wani neman taimako ba kamar nan ba amma kamar masallacin zai wani jin da ba kamar ajiyar da za a yi zuwa su ma da wani kila kamar da ya yi da shi wanda ake da wani wani da za a kawo da a da shi da ya yi ba da wani hannun ba wasu